الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna talatin ga watan rabi'ul awwal a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar muna kuma goma sha biyar a watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku allah ya kaddara muna ci gaba da karanta wannan littafi mai suna ad-durusul muhimma li'ammatil umma na babban malami sheikh abdulaziz ibn abdullahi ibn baz mun fara karatun littafi wanda ina tsabta zartan yau muna kan darasi na biyar ko ko zama na biyar a cikin darasi na biyu darasin na biyu shine muka fara karatun shi a ranar da ta gabata ko sati biyu da suka gabata akan arkanul islam inda malam ya ce a ciki za a yi bayanin rukunan musulunci guda biyar farko mafi girma shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace kuma za a yi bayanin ma'anarta da bayanin sharuɗan ita la ilaha illallah cewa la ilaha kore duk wani abin bauta ake yi illallah ana tabbatar da abin bauta ne kadai ga Allah madaukakin sarki banda shi ba wanda ya cancanta a bauta mashi don haka an kore an kuma tabbatar da doka ko da bauta ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya kuma gaya mana la ilaha illallah ba ta aiki sai da sharuɗa guda bakwai wanda mun karanta su a satin da ya gabata shine lalle a samu ilimi a samu yakini a samu ikhlasi a samu gaskiya a samu muhabba shine so da kauna a samu da'a a samu karba da kuma butulcewa dukkanin abin da ake bauta ma in ba Allah maɗaukakin sarki ba ne waɗannan sharuɗan guda takwas mun ce ba Allah ba ne ya saukar da su kai tsaye ce ga sharuɗan la ilaha illallah amma malamai sun kalli duk wani abu da zai iya sawa musulunci ya tabbata ko a ba da aljanna to duk inda aka samu tafi suke da waɗannan da bai bayi ba za a samu aljanna ba sai an hada da ikhlasi ba za a samu aljanna ba sai an hada da gaskiya ba za a samu aljanna ba sai an hada da biyayya ba za a samu aljanna ba sai an sa da kaunar Allah da kaunar manzon Allah da kaunar masu imani to waɗannan su ne inda za mu nemi irin wannan dalilan ina suke a ƙur'ani ina suke a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su tabbatar mana wannan sharuɗan da malamai suke sawa haka nan suke ko ba haka nan suke ba dan baka cewa abu addini ne sai dan akwai dalilin addini da ya tabbatar da shi ba ka cewa ba addini ba ne har sai idan an rasa hujjar da za ta goyi bayansa a cikin addini da haka wancan satin ko sati biyu muka yi bayaninsu yau kuma a gurguje shi ne za mu bi dukkanin kowane sharaɗi mu tsakuro abin da yake ya yassara a cikin shi da na tashi ɗauko sharhin sai na tadda akwai malami da ya rubutu imamul qahtani a cikin littafin shi alwana'u wal bara'u waɗannan sharuɗan na la ilaha illallah yadda suke haka yi bayanin su guda takwas duk da akwai bambancin jeri zaka iya samun na uku anan a can ya zama na shida na biyu anan a can ya zama kaza amma dai sharuɗan sharuɗan ne sai dai bambanci wajen jera su da aka kusan bayanin na ɗauko su daga cikin littafin alwala'u wal bara'u su ne za mu bi wajen bin sharaɗin da kuma sharhin da suke cikinsu idan ba mu manta ba sharadi na farko shine malam ya ce mana al-ilmu al-munafi lil jahali la ilaha illa Allah ba za ta yi aiki ba ta tabbata ta amfane mu a gaban Allah sai muna da ilimin la ilaha illa Allah sai ma mun san me la ilaha illa Allah take nufi kuma ilimin da baya karbar jahilci ta ko ina dan haka cikakken ilimi wanda babu jahilci a cikin shi to ina inda aka ce sai da ilimi la ilaha illallah za ta amfane ka in ka faɗe ta haka irin faɗar kowa da kowa ba za ta yi aiki ba sai malam yace mu koma suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce da shi a cikin surar fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'alam to ka sani karmar fa'alam in ka cire fa'un ɗin mai ake nufi ilam kenan ko ilam umarni ne kai ilimi ka sani me za ka yi ilimi ka sani sai ce annahu la ilaha illallah ka san cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa face Allah madaukakin sarki ashe kenan shiga addini da zama a addini baya bukata ko baya tabbatuwa har sai ka san abin da ke shigar da kai cikin addini fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika sai ce kuma ka nemi gafarar zunubanka walil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafaran zunuban masu imani musulmi maza tare da kai da kuma zunuban masu imani mata da suke tare da kai Imam al-Bukhari ya ciri wannan ayar ya sa ta a wani babi sai yake cewa wannan yake kwatanta mana cewa ashe ana ilimi ne a cikin addinin musulunci kafin aiki tunda ayar abu biyu ta zo da shi akwai ilimi akwai aiki istighfari aiki ne ko ba aiki bane ba aiki ne da baki yake yi ko la ilaha illallah sai aka ce kuma fa'alam ita kuma ka sani to ba a ce ba ka dage da istighfari sai aka ce a'a ka fara sanin waye ya cancanta da bauta in ka sani sai kuma ka nemi gafarar zunubanka idan baka san Allah bane ya cancanta da bauta kamar ana gaya maka istighfarin ka ba zai maka aiki ba da haka kenan wajibi ne duk wanda yake so addinin shi ya tabbata daidai daidai gwargwado ya bi malamai ya nemi tauhidi ya san me la ilaha illallah take nufi me Allah ke bukata menene Allah madaukakin sarki baya so sannan ya samu gindin zama a cikin addinin musulunci qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu zukhruf aya ta 86 da ya bawo magana akan ceto suwa za a ceta suwaye za a yi belin su a hana kona su a ba su damar a shiga gidan aljanna sai ce wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai ce wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a duk waɗanda suke kiran koma menene ko me suke bautawa ko me suka riga ko me suke tutiya da shi ba za su samu ceto a ranar gobe alkiyama ba wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a in dai ba Allah bane ko me ka riga ba za ka samu ceto a ranar gobe alkiyama ba wannan inda zamu kalli kenan halin da muke ciki a yanzu musamman wannan watan da ake murnar zagayowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana rikici ne akan maulidi ya halatta ko bai halatta ba to da ya halatta da bai halatta ba kuma abubuwan da suke yi ake aikatawa a ciki shine babban hadarin ma da ke faruwa a ciki yanzu magana ya kamata ma a ce ba maganar ya halatta ko bai halatta ake ba a'a me ake yi a cikin maulidi din wallahi na ji waƙoƙin da aka yi a maulidin bana in ka ɗauki waƙa sama da goma kowace iya tsagwaron shirka ga Allah maɗaukakin sarki ne da masu gausi damina da masu ganin barhama wane ne da duka in ka kalli waƙoƙin tsagwarar shirka ce da allantar da waɗansu ɗaiɗaikun mutane da ake ganin waliyai ne ko ba waliyai ba ne ba so ita kuma wannan ayar kamar ta zo mana a daidai kan gaba ne tana gaya mana in wa kai riƙe wannan mutumin mala'ika ne a sama ko annabawa ne da Allah maɗaukakin sarki ya aiko waɗanda suke ji akwai ulul azumi akwai mursalai akwai annabawa da suke da annabta a karan kansu ko iyaka ka ɗauke al'ummarsu da mutanen gidansu ko kuma ka ɗauke salihan bayi ko ka ɗauke sahabbai ko ka ɗauke malaman garin in wa ka rike ba za ka samu ceto a ranar gobe alkiyama ba wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a in dai ba Allah ka kirawo ba ba Allah ka rike ba ba Allah kai tutiya da shi ba ba za ka samu taimako ba kuma waɗannan da kuke kira din su ma ba su mallaki ceton ba in kuma da wanda isa to ya tsaya a gaban Allah ce ni sai an bani na san yan fera suna faɗa suna cewa ko Allah bai yadda ba sai sun ceci mutanen su eh haka ma wannan magana take zahirin gaskiya da gaskiya haka suke faɗa su ba wai magana ba ce ta alallabi Allah a'a ko Allah bi so sai sun ɗauki mabiyan su in dai ka yadda da shehu kawai ka gama kai dan aljanna ne Allah ya ce to da su din da waɗanda suka rika din la yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a wane ne za a ceta a ranar gobe alkiyama sai ce illa man shahida bil haqqi face wanda ya furta la ilaha illallah ya tabbatar babu abin dota da gaskiya bil haqqi kuma bisa cancanta ko illa man shahida bil haqqi sai kuma in wanda ya yi imani da Allah a nan wani malamin za su iya fassar alhaqqu da cewa shine Allah madaukakin sarki dalika bi anna Allah huwa alhaqqu wannan me yasa saboda Allah shine alhaqqu to illa man shahida bil haqqi fa sai wanda ya tabbatar da allantuwar Allah madaukakin sarki shi kadai iya nan ta tsaya sai ce wa hum ya alamuna kuma sun san Allah kadai shine cancanta da bauta masa kuma shi kadai ne abin bauta kage yanzu wannan aya ta kore maka ceto na kowa ta kore maka cewa wani ya isa yayi ceto in ba Allah madaukakin sarki ba sai kuma wanda Allah ya ba wa izini yayi ceto a ranar gobe alkiyama imaninmu na ahalus sunna shine mun yadda ana ceto a ranar gobe alkiyama annabawa za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto makaranta alqur'ani za su yi ceto sallah za ta yi ceto alqur'ani za ta yi ceto amma su a karan kansu da kansu ba su ne za su yi ceton ba Allah ne zai musu umarni su ceci wanda Allah madaukakin sarki ya so a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shine ya kare karatu kuma shine annabin mu shine rabon mu cikin annabawa ya ce ni ne shugaban 'ya'yan duk wanda adam ya haifa ya ce kuma ba ina musu alfahari ba ne ba ya ce a ranar gobe alkiyama ya ce mutane za su gauraya da junansu za a shiga kunci a shiga damuwa a nemi allah maɗaukakin sarki ya hukunci tsakanin bayi waye zai je roƙi allah a fara hisabi a rashi nan ne da za a jojen annaba a jojen annabi adam ya ce bai isa ba a ce annabi nuhu kai ne farkon manzanni ya ce bai isa ba annabi ibrahim kai ne uban annabawa kai ne allah ya zaba kai ne khalilin shi badadin shi yace ban isa ba annabi musa yace ban isa ba annabi isa yace a a ni da aka ma ce abun bauta ne ina ni ina zuwa wajen allah a wannan ranar yayi fihin da bai taba yin irin shi ba duniya ta ce to ya za a ce a wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam duka da na farko da na karhe a nada wakilci a wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam a ji alalabu ubangiji sai an zo an ce masa manzan Allah so muke ka wuce gaba shine da alfarmar tasa za ta fito idan an zo sai sai ana laha ana laha dama ni ne mai wannan matsayi kuma shi ne matsayin da yake mu roƙa masa a ranar gobe alkiyama Allahumma rabba hadhihi da'awati tamma was salatil qa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila alwasila matsayin gidan shi gidan aljanna wanda yake daga al'arshi da gidan shine alwasila wa ba'athu maqaman mahmuda Allah ka tayar da shi a wani matsayi abin yabo to matsayi abin yabo shine duk inda duniya za ta ittifaki ba wanda ya isa ne mu beli in ba shi ba akwai matsayin da yafi wannan a sai shugaban kasa ne ya cika fitowa office a sai a duk Najeriya ba wanda isa ya masa magana hewa ne yana gari kaza ku je ku tabo shi wani ya sai don alfarko ko bai isa ba to yana duk duniya ce a hada manzon Allah ya ce ni ne idan aka je aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya in yace ana laha ana laha ba ta zai fito ku waɗannan ku tafi aljanna ba haka zai ba yace ni din tafiya zan yi tun kas tun kas har gaban al'arshin Allah yace in naje sujada zan yi in nayi sujada yace zan yi ma Allah kirari da kalmomin da yace wallahi ni ma a yanzu ban san su ba sai idan nayi sujadar ne sai Allah ya giya mun ce kaza da kaza a cikin sujadan ne za a gaya masa kalmomin da zai faɗa sai wa Allah maɗaukakin sarki kirari da waɗannan kalmomi ɗin idan ya ziga Allah Allah ya ziga ba wanda yake son ziga kamar Allah maɗaukakin sarki aka maza Allah sallallahu alaihi ya faɗa shi ne ya isa shi yasa ya ce al'izzatu wal kibriya uridai ji da isa da girman kai da kasaita ya ce wannan nawa ne duk wanda ya ari ɗaya daga cikin shi sai mun yi jaya ba na saka mashi da haka in kana ji da isa da kafaita ta Allah ce wallahu yuhibbu sana min ajli zalika asna ala nafsihi Allah yana san kirari da yabo yasa yake wa kansa da kansa kirari ka duba alqur'ani dai kana fahimtar qur'ani zaka gane Allah kirari yake yi yace to inna dukunna nayi sujada na mai kirari na zuga Allah sai Allah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irfa ra'sa yanzu dago kanka har yanzu manzon Allah cikin sujada yake kuma ya nuna cewa shi bawa ne in ya ɗago sai a ce masa wasal tu'ta tambayi abin da kake so ka tambaya roki za a baka washfa tushaffa ka nemi ceton za a baka ceton ashe kenan har yanzu ceton na Allah ne aka ce wa manzon Allah ka tambaya za mu baka wannan yake nuna cewa kenan ceto ba wanda ya mallake shi sai Allah madaukakin sarki in ka karanta mafi girman sura a cikin Qur'ani ayatul kursi haka Allah tambaya man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni waye zai yi ceton a gaban shi waye zai yi ceton a gurin Allah inda shi ku faɗa sai ce illa bi iznihi face da izininsa shi Allah ashe manzo Allah ba zuwa ba zai kai tsaye ce Allah a fara yi a'a sai ya roki Allah an mai izini sannan ya fara to wannan aya sai take gaya maka ba wanda ya isa ya baka ceto kuma ba wanda za a ceta sai wanda ya san la ilaha illallah ya shaida Allah shine abin ceto din kuma yana da ilimin haka ashe kenan wannan kalmar ilimin tana da tasiri mai a cikin la ilaha illallah da za ta yi mana amfani a gaban Allah madaukakin sarki illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun ai wa hum ya'lamuna bi qulubihim bima naqaqat bihi alsinatuhum aw bima naqaqu bihi bi alsinatihim sai sun yi imani cewa da zukatansu sun yadda abinda faratansu ko haratansu suka furta na la ilaha illallah tabbas wannan abin haka yake banda Allah ba wanda ya cancanta da bauta yanzu mun samu ayoyi guda biyu da suke gwada mana la ilaha illallah ba ta aiki sai da ilimi ta farko a farkon ta tace fa'alam ta bin a ƙarshen ta ne tace wa hum ya'lamuna alhali sun sani sai aya ta gaba wanda Allah madaukakin sarki ke faɗi a cikin suratu ali imran shahidallahu annahu la ilaha illa huwa والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله يا تبتر يا شيدا لا إله إلا هو باب wanda za a bautawa sai shi kadai in ma kuna ji ku akwai abin bautar kun zaba kun aji Allah ce shi akan sa yadda wallahi kariya ce babu sai shi kadai shi ya yadda so in ka yadda ya da Allah kuma kai ka san karshen inda al'amarin zai kare maka duk wanda aka ce za su yi fito na fito da Allah ya tabbatar Allah ba inda zai ci kai ba ma fa Allah madaukakin sarki ba ko da gwamnati zaka jahe ta karya ka gwamnati ta karamar hukuma kadai idan ta ce tana so ta ga bayan ka kahi ga uku to ba fa wannan magana ba ake ta gwamnatin mutum ba fa magana ba ake ta gwamnatin aljanu ko ta mala'iku magana ake ta mulki a kuma cikin mulkin Allah madaukakin sarki sai ce shi din ya shaida la ilaha illa huwa wal mala'ikatu haka nan yace mala'iku sun tabbatar ba wanda ake bauta masa Allah kuma duk wani abu da aka bautawa in ba Allah bane tun a duniya ake gane wannan abin ƙarya ne ba daidai bane ba waɗanda suka nuna wa suke bauta mala'iku ina mala'ikun suke ba sa ganin su waɗanda suke bauta annaba ina annabawan suke Allah ya dauki abin shi waɗanda suke bauta waliyan akwai lokacin da walin baya nan to za a yi da iyayensa da kakannin waliyai din su kuma bayan ya zo akwai ran da baya nan ƴaƴansa da jikokinsa da jikokin jikokinsa su ina Allahnsa yake ya mutu kenan waɗanda suke bauta wa saniya in kai saniya kake bauta akwai wanda yake cin saniya to ya za'a kenan in da idan da dabino kake bauta to wani dabinan yake ci idan ife kake bauta wani ifen yake konawa sai da daddare kawai zai faskaro ita san ya samu su wuta ya zauna yana gasa jikin shi kai daidai lokacin da kake bauta itan daidai lokacin wani yake bau yake me yake gasa wannan itata idan dutsi kake bauta wani yana nan sassaka dutsin yake wa gidansa ado da shi hikayen ado ne a gurin sa a hitun a duniya ana gaya maka duk abin da kai rike in ba Allah bane tun a duniya ake nuna maka ba gaskiya bane ba daidai bane ba idan ruwa kake sakama da shi a matsayin abin bauta akwai gurin da basu da ruwa idan wuta ce akwai gurin da an kaje babu wuta sai an yi ta wahala ana kwankwasa dutse ana kaza sannan ta kyasta da kyau to idan ita ce ubangidansu ina ubangidansu yake kenan da kyar ake ganin shi duk abin da ka rike za ka ga a duniya ba daidai ba ne amma allah maɗaukakin sarki ko mahaukaci ne yana ji a jikinsa akwai allah kuma ya san shi ne an taɓa wa labarin wani mahaukaci ba wanda yake ji yana magana amma tsakar dare yana bacci mota ta bi ta kafarsa fara yace oyo allah ko mahaukaci ne kuma mahaukaci ne tabiran amma da je ji bala'i wanda bai taba ji irin sa ba ta ke buɗa kuma ya kira Allah madaukakin sarki to shi Allah ko kaki akwai lokacin da dole da dole sai ta tilasta maka cewa fa kana da Allah madaukakin sarki hatta arna duk arnancin su idan bala'i yayi bala'i za ga Allah suke kira in ba haka ba ka duba duk wani hadari da aka yi na jirgin sama lokacin da jirgin yake wariti a sama aka tabbatar mutuwa za su ka tabbatar da duk wanda yake jirgin da mai bauta da wanda baya bauta ko ma kuma yake ga Allah haka idan jirgin ruwa zai yi hadari Allah madaukakin sarki haka ya bada labari fa idza rakibu bil fulki da'a Allah mukhlisin lahu din kowa Allah zai kirawo da haka yace to shi ya yadda mala'iku sun yadda a duniya kowa ne yadda sai yace wa ulul ilmi da ma'abuta ilimi yasa malamai suka ce akwai hadari ga jahili yanzu Allah ya ce shi tabbas ya yadda hili abin bauta mala'iku sun yadda tabbas Allah ne abin bauta ulul ilmi wannan ya hada da annabawa da manzanni da malamai na cikin al'umma jahilai fa da aka ce al'ilmu almunafi lil jahal a he jahilai akwai shakku anya ma sun yi imani ko ba su yi ba a ta bahaushe yana gaya maka fa tsakanin jahilci da kafirci wai makwabta ne yau kana gidan kafirci gobe kafirci yana gidanka yadda ka san bahaushe yana makwabtaka a katangar ƙauye in ka shiga daga gidan mai gari sai ka zagaye duk garin daga nan gidan he nan gidan daga nan gidan he nan gidan daga nan gidan he nan gidan to tsakanin jahilci da kafirci kamar katangar karaci kuma wanda ta riddige saboda haka matar ka kana tsammani tana gida a hai hatta higa gidan makwabtan ka na uku to idan babu ilimi he jahilci to higa gidan kafirci babu wani abin wahala wa ulul ilmi qa'iman bil qisti wannan magana haka take tabbata take bisa adalci Allah yana tsaye da adalci kan cewa shi din shi kadai ne abin bauta ya kare maka da ayat da cewa la ilaha illahu tabbas babu abin bauta sai shi al-aziz shine wanda ya buwayi kowa ya gagaru kowa al-hakim kuma shine mai hikima wajen abin da yake ajiyewa wannan mun samu ayoyi guda uku daga cikin Qur'ani wanda suke tabbatar maka lalle sai da ilimi ake samun imani idan babu ilimi to akwai shakku a cikin imani haka har yanzu wanda yake jin wannan karatun yana da dama yana da lokaci a tambayi malamai su ƙara maka bayani akan haƙoƙin Allah ka tsare haƙoƙin Allah ka yi ƙoƙari ku zauna da Allah maɗaukakin sarki lafiya kadau an samu hadisi a cikin sahih na muslim a sahihul bukhari riwayar usman Allah maɗaukakin sarki yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man mata wanda duk ya mutu wa huwa ya'lamu alhali lokacin da zai mutun ya sani annahu la ilaha illa Allah cewa babu abun bauta ma da gaskiya sai Allah da khalal jannata wannan kamar ya shiga aljanna sharadin shine lokacin da zaka mutun ka sani ka yadda Allah kadai shine abin bauta wannan tana da bambanci da hadisin da yake magana cewa man kana akhiru kalamuhu la ilaha illa Allah da khalal jannata wanda ya zo mutuwa ya ce la ilaha illallah kun ji ya ce la ilaha illallah ya mutu wannan dan aljanna ne to wanda ma bai faɗi la ilaha illallah ba fa ko ku dai kuna zaune kuna hira kawai kuka ya haka yake na ya mutu kafin ya mutun a zuciyarsa ya san Allah shi kadai ne abun bauta ya sani to wannan mutumin dan aljanna ne man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna wannan baya bukatar sai an yi hedar zin ai ko muna zaune Allah ya muka ja ce la ilaha illallah ka sai zuwa abin ya koma haka ake tunikin tunikin gawa sai ka zuwa ce maka wallahi muna zaune ya ce la ilaha illallah kike na sai ya mutu to ko ya fada ko bai fada ba in dai ya san la ilaha illallah Allah kadai hin abin bauta to wannan zai ga aljanna ashe ilimi akan la ilaha illallah yana da tasiri yana da ma'ana akwai kuma da zai zo mutuwar fa zai faɗi la ilaha illallah ba za ta masa amfani ba fa saboda duk sharuɗan da ake da bukata na la ilaha illallah ya watsar da su ina ba da bayani a wancan sati biyun da suka wuce ga fir'auna yana faɗin la ilaha illallah ana ce masa al'ana sai yanzu zaka zauna da la ilaha illallah da can me kake yi me ka jira baka faɗi la ilaha illallah ba ashe hatta la ilaha illallah tana da bukatar lokacin da zaka faɗe ta ta yi maka amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana inna Allah yaqbalu tawbata abdin ma lam yughargir Allah madaukakin sarki yana karɓar tuban bawa daga cikin tubar har akwai tuba daga kafirci zuwa cikin musulunci malam yu gargir matsawar bai zo gargara ba in ka zo gargara to la ilaha illallah ka ba ta yi maka amfani ba yanzu rikicin da ake tsakanin falastina da yahudawa da yawansu sun san Allah ne gaskiya sun san musulunci shi ne gaskiya wani bai hudan jira yake he bala'i an zo last hour ko last minute sai ya faɗi la ilaha illallah in ya ji bala'in sai ya farta la ilaha illallah to a wannan lokacin la ilaha illallah ba ta masa amfani ba saboda hima al'ana wa qad afaita qablu wa kunta min al-mufsidin so a hekenan babban rukunin wannan na sharadin cewa sai da ilimi la ilaha illallah take aiki yana da tasiri da haka ayi ilimin la ilaha illallah la ilaha illallah za ta yi mana amfani sai sharadi na biyu wal yaqin akwai yaqini al munafi lil shakki yaqinin da yake kore shakku lokacin da zan ce la ilaha illallah har sai idan zuciyata ba shakku a kanta idan akwai raba kafa da shakku to akwai matsala akwai garin da in ka je ka raba gidan ake a biyu ko ka yi musulunci mu mai kiristanci to kowa dan banza ne a gidan in dai rabawa kuka yi ku biyar ku yi musulunci in an je lahira kun sha to kwace ce mu ku biyar ku yi arnanci ku yi kiristanci in an je lahira aka zama to ba musulmi bane masu gaskiya ku ne to kwa ce mu to wannan din ba zai ce wannan ba wannan ma ba zai ce wannan in dai raba gidan ku kai a biyu to ko a banza wallahi yake har kai da kake musuluncin ko da kai ne malamin garin ku a banza kake saboda ai raba kafa kai in kristanci ne gaskiya ba za su cece ka a haike har yanzu wannan musuluncin bai zauna a zuciyarka ba har sai ka yadda lalle sauran yan gidanmu da suke kristanci banza suke yi sai ka gaya musu wannan musuluncin kadai shine gaskiya banda shi babu abin da zai amfani a shi ke da wannan kalmar ta yaƙini wallahi sai zuciyarka ta gaya maka banda la ilaha illallah ba abin da zai amfani ka yadda wallahi duk wanda yake yahudanci yanzu ba daidai yake ba duk wanda yake nasaranci ba daidai yake ba duk wanda yake addinai na al'adun ƙasar afirka wallahi ba daidai yake ba duk wata bauta da ake a indiya su ne suka fi kowa alloli komai masu Allah ne an ce akwai wani zan kalilan bakar fata daga sudan ta kudu neman kuɗi ya je suka ga mutum zangarere baki kirin kuma ɗan siriri kawai suka rike suka ce ga Allah su so wanda ya taho neman kuɗi zai wahala aka ajiye kai a gida aka ce Allah ne ba ta samu banza ba za mu arne ne kawai ya zama sa shi kenan banza ne bai zuko ya mutu ko bai mutu ba daga yawan duniya neman kuɗi kawai aka rike aka ce an ga Allah in kana da kallon fina-finansu na inda hekatar da ba maki kowane gida allansu daban so in ka yadda duka wannan addinan nasu in ka yadda akwai ɗaya mai gaskiya to ba za ka yi daidai ba haka in ka ɗauki addinin mutanen china yan confucius ko confucius so za ka ga addinin su in ka kalla ten commandments ɗinsu da suke ya yi daidai da ten commandments of musa in ka zo ƙarshen suratu ala suratul an'ami قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هل زوا قرشنتا waɗannan su ne kusan wasiya guda goma ta annabi Musa alaihi salam kuma tana daidai da ten commandments na Confucius to in ka kalli addinin kake tsammanin kamar sun dace suna da gaskiya to ka buga ba wanda zai dace sai wanda yake da la ilaha illallah kuma zuciyarka ta zamanto ba shakku akan haka da haka shi musulunci baya taɓa shakku yaqini da nutsuwar zuciya ke karba musulunci kaɗai ita ce hanyar tsira a ranar gobe alkiyama malam yace a cikin bayanin ta shine ta al-yaqinu al-munafi lishaki ma'ana zalika an yakuna qailuha mustayqinan bi madlul hadhihi al-kalima mai fadarta ya tabbatar ya aminta da abin da wannan kalmar ke nuni a gare ta yaqinan jaziman yaqinin da yake na yankan wuka ne ba je in dawo فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن domin shi imani babu abin da ke tasiri a kansa sai tabbataccen ilimi ba zato ba to muna zaton da insha Allah dai kan mu ne akan gaskiya a a muna zato ba za ta yi aiki ba kana da yaqini la ilaha illallah ita ce musulunci shine to wannan shine abin da zai maka amfani to ina muka samu cewa zato baya amfani muna da bukatar Qur'ani muna da bukatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun yace innamal mu'minuna masu imani kadai ya zo da inna ma adatu hasrin banda ita banda abin da zai zo bayanta ko me ya zo a bayanta ba zai shigo ba sai ce innamal mu'minuna masu imani kadai a wajen Allah sune wa allazina amanu billahi wa rasulihi waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa da manzanninsa thumma lam yartabu sannan ba su yi shakku ba a haka nan an samu shakku la ilaha illallah ta zube kace la ilaha illallah sai aka ba aka maka bayan aka ce to ni wallahi duk kun sani ma a rubu kalmar an sa ka a rudu yanzu ana nufin kenan abinda kai imani da shi yana rawa a zuciyarka kenan ko so duk wanda yake cikin rudani to banda shi a lissafin masu imani shi daram dakau ake so a ji tsayuwarka tunda Allah ce me thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah bayan sun yi imani kuma suka yi jihadi da dukiyarsu suka yi jihadi da kawunansu fi sabilillahi dan taimakon addinin Allah sai Allah ya ce ulaika humus sadiquna waɗannan sune masu gaskiya cikin imaninsu wanda suka yarda da Allah suka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu shakku cikin imani kuma suka yarda za su taimaki addini da kuɗi da dukiya Allah ya ce waɗannan sune masu gaskiya a imaninsu in ka cire ɗaya daga waɗannan to babu gaskiya a imani duk wanda yake ji shi in ya kashewa musulunci kuɗinsa kamar yana da asara to akwai wani abin tuhuma a cikin imanin shi duk wanda yake ganin anya wannan annabin ku shine annabi ai an ce mana ma baya rubutu an ce mana baya karatu to anya ku Allah ya turo shi ba wayo bai fi mutane to wallahi banda shi a masu imani wanda yake sanin tunanin Allah nan shi kada ya zama Allah to sauran allolin fa a ja'ala al-alihata ilahan wahida to duk wanda ya tunanin cewa sauran allolin ma ya kamata a ba su gudunmuwar da za su taka wannan hima ban a cikin imani yana da buƙatar imani na gaskiya tattara maka waɗannan imani da Allah imani da annabawan shi rahin shakku akan waɗannan imani da Allah da manzon Allah din kashewa addini kuɗi yadda zaka bada rayuwarka ga addini wannan daga cikin rukunan ke tabbatar maka da gaskiyar imani kuma har a farkon Qur'ani haka Allah ya bude mana bismillahir rahmanir rahim yace alif lam mim sai yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina wannan littafin babu shakku a cikin sa da haka duk labarin da yake cikin sa gaskiya ne kai yadda da shi shine imani to in kai yadda da shi ba shakkun sai yace hudan lil muttaqina kuma da zaman to shiriya ga masu jin tsoro ga Allah madaukakin sarki an samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira ya rawaito wannan hadisi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah sai yace la yalqa Allah bihi ma abdun ghairu shakin fihi ma illa dakhala aljanna fadin na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah manzon Allah yace ni din ni manzon Allah ne ya ce wannan kalmomin guda biyu ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalqallahu bihi ma abdun ba wani bawa da zai je ma Allah madaukakin sarki da wannan kalmomin guda biyu ghairu shakin ba shakku ba kokonto kaga shine al-yaqinu al-munafi lishakki haka kwararren manzo Allah ya faɗa ce babu shakku cikin imanin illa da khala aljanna fa ta ya shiga aljanna da haka duk wanda zai je lahira ya yadda a zuciyarsa manzon Allah shine annabi banda shi ba wanda isa ya kawo addini ayi Allah shi kadai ne mai bauta shi kadai ne mai azurtawa shi kadai cancanta da dukkanin nau'ikan bauta in ka je lahira da wannan imanin to kana da aljanna wa fi riwayatin wata riwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yalqa Allahu bihi ma abdun ghairu shakin fihi ma fayuhjabu aljanna ba wani bawa da zai je ma Allah ranar gobe alkiyama ba shi da shakku cikin la ilaha illallah a hana shi shiga aljanna ko a kare masa aljanna karan tagau ana shiga lahira in dai a zuciyarka ka yarda da Allah da manzon Allah haka zaka ga aljanna ba za a hana ka shiga aljanna ba haka nan kuma aka sami wani hadisin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dai Abu Hurairah ke riwaya shi ta gurin shi yana ce masa da hi mallaqita min wara'i hadha al-ha'ib yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashirhu bil janna wannan dogon wani hadisi ne aka yanko muhallu shahid a cikin sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune a farfajiyar masallacin shi shi da manya manyan sahabbai sai manzon Allah ya tashi kamar zai gewaya shiru shiru shiru manzon Allah ya dauki tsawon lokaci bai dawo ba mutane suka tsorata anya ba na abu ne ke faruwa ba ana tsorata kawai aka bazama yace Abu Hurairah yace ni ne farkon wanda na fara tsintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lambu na mutanen Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ke faruwa sai yace ai mun razana ne mun tsorata muna tsammani wani abu ne ya faru gare ka kuma sauran ma mutane ga sunan fa duk suna gaba ni ne ne na iyo gaba wata kali a guje ta sai manzon Allah ce ba wani abun tsorata babu wani abin damuwa kuma shaida cewa ma ka zo ka samu ni sai yace rike waɗannan takalman nawa guda biyu koma da baya duk wanda ka ci karo da shi inda ya ka fita daga cikin wannan lambun cikin wannan gonar yana faɗin la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu zuciyarsa ta yadda babu abin bauta da gaskiya sai Allah ni manzon Allah ne yace kafin ma ku dawo ku ƙara su inda nake fa bashirhu bil janna ga masa albishir dan gidan aljanna ne amma sharadin da manzon Allah ya sa mata menene mustaiqinan biha qalbuhu zuciyarsa ta sakankance ta yadda Allah kaɗai shine abin bauta manzan Allah ɗan aike ne in dai an samu wannan ka masa bushara da gidan aljanna ƙarshen hadisin an yi ta kai ko muhar aka daga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan ana wa mutane bushara fa kawai daga sun ce la ilaha illallah mutane yan sharholiya ne game da baba Buhari ya faɗa sai matsalar yan Najeriya yan sharholiya ne to matsalar mutanen duniya yan sharholiya ne duk wanda ka bashi garanti ka ce masa ɗan aljanna ne to kusan kuma zaka rasa shi a masallaci fa sahabbai ne kaɗai ake sai musu ‘yan aljanna ne su ci gaba da dagewa amma inda za ka zo nan masallacin ka fara ta kai na ka sai dakta e'imal ma shi ita fa inda ka min ahalin aljanna ko ka yi ji yadda kake so kana gidan aljanna a ba za a yi kafirci ba ne ba za a yi sabo ba amma ba lalle ba ne irin fafutukar da muke mu ci gaba da yin ta ika an ta to menene na wahala yanzu ka je ka bar ka samu dan tata ne ya sai ya daina neman kuɗi ko ka samu wasu manya suna da labarin sai su inda kuɗi ne sun gaji da neman saboda mai sun nema sun samu dan me za su gaba da wahalar kansu so wani aljannar da muke ta fafutuka mu yi sallah mu yi azumi rana tana digiri 44 amma mutum da kai ruwa a bakin sa awa goma sha uku yayi azumi ya raba dukiya yayi kaza in ka je masa tabbas dan aljanna ne in ya fito wajen rana ta gasa sai kai aljanna sai mun riga mun samu sai hakuri yasa to wani lokacin ana rufe ilimi saboda azaburar da mutane su ci gaba da fafutuka amma idan muhalli ya zo wani yana nema ya fita ya fita tsammani daga namar ubangiji to duk wani hadisi da yake faɗe to rahe ka ɗauko hadisin ka gaya mutum yanzu wanda ya zo gargarar mutuwa yana jin tsoro kar ba ɗan wuta ne to irin waɗannan hadisan za su yi mai amfani wanda ya zo tafiya ka ce masa ai ba ka da wani jin tsoro kai da kake da imani ka yadda ka kare rayuwarka akan la ilaha illallah ka yadda manzo shine annabi manzon Allah fa da kansa ya faɗa duk wanda ya imani da Allah ya yadda manzon Allah annabi ne kuma ya mutu da wannan mustaiqinan biha qalbuhu a masa bishara da aljanna ai abshir sahabban manzon Allah suka zo da su suna tsorata suna razana amma su habbai suna tunatar da su kyawawan ayyukansu so shi kuma yasa ake so duk mutumin da ya zo gargarar mutuwa malamai da abokan arziki kasu yi nisa da shi idan kun yi rayuwar sunna da mutum lokacin da yake kan gadon asibiti in kun tabbatar ɗan uwansa ɗan bid'a ne to kar ku bashi da su sun kaɗai ku je ku rika zama a gurinsa ko baki baki ne ku rika yi kuna tunatar da shi sunna kuna karantar da shi albarkarsa kuna tuna masa la ilaha illallah kuna zaburar da shi akan yake faɗin la ilaha illallah ana gaya masa irin alkhairinsa a nan gurin kuma riya ba riya bace a gurin kwaɗaitarwa ake tuno ta ai malam ko Allah godiya ku ne farkon fafutuka fa dubi kun kana karami kake karatun qur'ani dubi yadda asuba a zahar la'asar magariba isha da ruwa da sanyi da tsafi kake shigowa masallaci ka jagoranci mutane sallah dubi yadda ake sallar jami'i da kai dubi yadda kai wahala da iyayenka dubi yadda ka tarbiyyar da iyayenka ai waɗannan abubuwan kowanne ɗaiɗaikun sa zai iya baka gidan aljanna kake sawa Allah tsammani saboda so ake wanda zai mutu yake sa rai cewa yana cikin yan aljanna banda shi a cikin yan wuta to duk wanda ya zo mutuwa aka samu wannan abun guda biyu a ransa manzon Allah ce dan aljanna ne ka mutu kana jin tsoron laifukan da kai kana sawa Allah buri akan wasu ayyukan alkhairi da ka aikata wa mutum dan aljanna ne to amfanin ake tunasar da mutum alkhairinsa idan ya zo mutuwa to irin ne aka ce in ana rayuwa ta yau da kullum a daina garajen gaya wa mutum in kai kaza faɗan aljanna ne rabon falala a daina yawan rabon falala in ana rayu a bar mutane su dake idan mutum ya zo zai fita tahajjudi da da dare ka ta masa kai mallan ka goma kai baccin ka to ai wanda ya sallar isha ya fito ya samu asubahi ai kamar ya tahajjudi ne okay haka ne sai kenan bara ne raka'a bi mata isa ta a kadai fa ai watan nan ana daja da zulul kadari kada age sai karka yi sakaci ka bar mutum yayi yayi yayi to da in ya samu sallar isha'i yayi tahajjudi ya fito sallar asubahi kai da kai sallar isha'i kai sallar asubahi to za ku yi daidai da shi in ta kamar ka isha'i hi ma yayi in ta kamar ka asubahi hi ma yayi kuma an karanta izu hida da shi kuma da ikhlasi ya za ku zamanto daidai da shi ba za ku taɓa zamantowa daidai da shi ba so akwai gurin da ana so a kwaɗaitar da mutum akwai kuma gurin da ake so kar a gaya wa mutum saboda karya shagaltu da irin wannan abin da yake na falala ne ko na alkhairar da suke fitowa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bar mutum yayi aiki sosai wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum Imam al-Qurtubi a cikin wani littafin sa al-Mufhim ala sahihi Muslim da yabo wani babi sai yake cewa babun la yakfi mujarradu talaffuz bi shahadatayn bal la budda min istiqanil qalbi yace sai yake cewa babin da yake bayani kawai furta la ilaha illallah kadai da baki bata aiki zaka duk wanda zai zo da rake ta yana cewa la ilaha illallah kadai bata aiki a wajen malamai inda la ilaha illallah fadinta kadai da baki yana aiki da munafikai ma 'yan wuta ne إذا قال جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إن دا فإن تكدي ينا أمفاني دا منافقين دي إن الجنة ني kuma da suka zauna a gaban manzon Allah sai nake sa suke la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai sallah azhar da shi sai la'asar da shi sai magriba tare da shi asubahi da isha'i ce take ba su wahala kamar da manzon Allah ya bada labari asqalu salati ala al munafiqin mafi nauyi mai wahala a wajen munafika ita ce sallar isha da sallar asubahi in sun yi ma kamar sun yi a banza saboda a duhun dare ake yin su in ka zo masallaci ba a san ka zo ba asuba a duhu ake yin ta in ka zo ma ba a san ka zo ba saboda haka yace gari tun da ba za a sanar ba to dan me zan zo ne shi ka san matsalar munafiki a ganshi na da mal adatun ne eh Allah ya sa ba ma cikin su eh to sai manzo manna imamul qurtubi yake ta la ilaha illallah fadin ta kadai ba ta aiki ya ce da tana aiki da munafakai sun shigo cikin wannan sai ce dukkanin hadisan da za ka samu daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lalle suna bayani akan cewa a samu ilimi a samu yaƙini a zuciya sannan la ilaha illallahu sai ta yi maka aiki sharaɗi uku na so mu karanta akwai al'ikhlasu na ga har mun kai bakwai da rabi iyaka sharaɗi biyu sun ishe mu karatu Allah ya sa mana albarka cikin abin da muka faɗa wanda ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wannan yace assalamu alaikum dakta Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka mana baki daya Allah ya ji kan iyaye da kakanni amin kuma Allah ya albarkaci zuriya amin amin dokta ina neman addu'a ina da wata bukata Allah ya biya mana amin to wannan yana neman yan uwa su sa shi cikin addu'a muna addu'a ubangiji Allah tabbatar masa abin da yake alkhairi ne a gare shi a rayuwarsa ta duniya da lahira mu ma ubangiji Allah ya hada mu da dukkanin alkhairan rayuwar mu ta duniya da kuma alkhairan mu na lahira Allah ya sa da mu da shi duka muna cikin jannatul firdaus Allah tambaya ta cikin a wannan mutane tsakanin faɗin Allahu Akbar, Allahu Akbar da faɗin Allahu Akbaru, Allahu Akbaru wane ne ya fi daidai kowane daidai ne. Idan za ka haɗe ne ake faɗin Allahu Akbaru, Allahu Akbar, in kuma za ka raba sai ka ce Allahu Akbar, Allahu Akbar. In za ka tsaya Allahu Akbar ana ɗauri, in za ka wuce kana kaɗe alif ɗin Hamzatul Wasli, to sai ka haɗa ka ce Allahu Akbaru, Allahu Akbar. in kuma za ka raba Allahu Akbar, Allahu Akbar, duk ɗaya ne. Sannan a wannan masallacin an hana barin waya a buɗe lokacin sallah, amma har yanzu akwai masu nuna isa, wato ba sa kashe wayoyinsu. Yana faɗin wannan masallacin da muke karatu akwai doka ta a kashe waya idan an shigo masallacin. To ‘yan uwa ko da ba doka, yana daga cikin mutunta abin da muka zo domin shi, rufe waɗannan wayoyin namu inda za a karanta ayoyin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna daga cikin cikin ladabin mu rufe wayoyin mu ba nuna isa bace da kafaita kuma na sha faɗa duk wanda ya zo majalisin karatu ina tunanin duk faɗin duniya ba abin da yake masa alkhairi sama da wannan karatun nashi babu wanda zai zo gaban ubangiji ya samu abin da ya fi zama a gaban ubangijinsa alkhairi babu wanda za a zo faɗin maganar manzon Allah ya samu abin da ya fi faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi babu kuma wallahi ba ka asara ko kasuwanci ne ka kulla in kana tunanin barin kuɗi wayar ka a kunna za ta hana maka asara ba lalle bane ka jawo arzikin da Allah bai baka ba kuma kashewar ba zai hana ba in arzikinka ne ya zo gare ka wallahi babu abin da za ka samu akwai hadisi mai tsananin tada hankali idan mutum ya zo majalisin karatu wanda manzo Allah ya bada labari akan waɗansu mutane guda uku shigo aka yi majalis ɗayan yana zuwa ya buɗa ya buɗa sai da ya samu guri ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan kuma ya koma can gefe yana kira in wani abu ya taso ya dan zari ɗayan kuma kawai da ya biya zuwa ya gabai da bukata a gurin kawai sai ya biya manzo Allah duka ya kalle su ko ba wanda yawa magana sai da aka kare karatu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce labarin waɗannan mutanen guda uku shi wannan wanda ya kutsa ya kutsa ya zo gabana yace so yake ya samu kusanci zuwa ga ubangijinsa ubangijinsa ya kafanto da shi aljaza'u min jinsil amal wanda ya dan koma gefe ya doga sai yace hi kunyar Allah yake ji a ce ga ya zo dan karatu ya gudu kunya ce kawai da kara ta sa zo da sai hi ma Allah ya karanta mashi ba zai kona shi ba wanda ya kada kai ya fice a arada anillahi fa arada Allah an ya juya ma Allah ne ma Allah madaukakin sarki ya juya mashi so din baje da sun karatu idan ka zo ana auna wani irin abu ka zo da shi ina da wata bukata wacce ta fita karatu Allah ya sani Allah zai auna ka da wannan bukata a masallaci ka shigo za ka yi sallah ba ma karatu za ka yi ba sai kake da wani abu da kake tunanin ya fi wannan sallah ya fi jiran wannan sallah an ce maka in ka shigo masallaci fa kana cikin lissafin masallata ne ana rubuta maka sallah matsau sallah kake jira sai kuma da ka bakara da waya a hannu kana jira Allah ya higo ka fice ko a kira ka ka tashi yanzu ka a saka a cikin masallata da ko a saka ba a saka ba saboda Allah ya san yanzu ba Allah kake jira ba ba sallah kake jira ba wata bukata kake da akwai yana daga cikin guraren da ya kamata mu sadaukar da lokacin mu kana zuwa sata apply tumor ma ka katse wayarka ka sa ta a salin ka fi da rayuwarka zuwa ga ubangijinka duka fa wannan sallolin da suka rage mana ba su da buƙatar sama da minti 40 a rayuwar mu a rana har azkar da zaka yi har raka'a biyu da zaka yi kafin liman ya shigo masallaci da sallar da zaka yi da liman da azkar da zaka yi da jiran raka'a biyu bayan masallaci zai wahala ka wasu minti 40 kowace sallah minti 8 zai wahala a samu sama da wani ko banda su me rage mana mutum ne yake sarkar naira dubu dubu a kullum a cikin mu ne a wannan zamanin mutum nawa ne mutum nawa ne suke sada zumunci wani fa a wayarsa ya text message ba zai iya ba ya kira in ka yana kira ya yi minti goma budurwa ce Allah wallahi zai wahala ya kira babansa sai minti goma ko ya kira babansa sai minti goma kai galibin kuma wallahi inda kun yi aure kun kai matar ku gida zai wahala ku yi minti goma kuna waya da ita to lafiya lafiya hike da to kai an tuma yanzu in kaga an dade ana surutu ta kai budurwa ce na Allah ya fa mana asiri na wa alaikum assalam a haɗa ne ka ce a duk da yake maka addini lalime yake ai a duhu yake wanda yake duhu ko ina zai shiga haske ba zai taɓa shiga haske ba ai lalle ka sa a ranka ba lalime kake wala wala ni ko dai ba na rabawa wannan addinin da muke shine daidai kuma akan sa zamu tafi aljanna ba mu da shakku ko na titin kwabo insha Allah a lokutan sallah mene hukuncin irin waɗannan mutanen a gurin Allah subhanahu wataala ina ji mun shigo da bayanin su insha Allah to ɗan sanarwa ne guda biyu akwai ɗan uwa ya ce mun za su je course na wata ko biyu ne yana bukata yan uwa sashi a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka ya ba su dacewa a cikin wannan kusa-kusai da za su je sai kuma sanarwa Darut Taqwim Islamic College tana hirin fara sai da fom ɗinta na karatun NCE kuma a cikin wannan sati ɗin. To makarantar a buɗe take insha Allahu tsawon sati don neman ƙarin bayani da neman haske wacce take jikin masallacin Muhammad Sabi'u Foundation masallacin mu kenan na Juma'a. So za a samu bayanin kuɗin fom ɗin da fom ɗin da dukkanin jawaban da ake da bukata kwasa-kwasai ne na NCE kuma an yi proposing kwasa-kwasai guda hudu computer science Islamic studies political science Islamic studies Islamic studies Arabic sai kuma English Arabic waɗannan su ne kwasakwasai da aka yi proposing kuma ana maraba da dukkanin ɗalibai daga ciki da wajen garin gumel insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya tabbatar mana da alkhairi kudiri na mai wannan makaranta na kokarin kawo ci gaba cikin wannan garin da sauƙaƙawa mutane neman karatu da ba da karatu muna fata Allah ya sa ba a banza zai tashi ba Allah ya sa a yi karatu mai amfani ya amfanar da mu duniya da lahira dukkan waɗanda suka yi ɗawainiya akan ganin wannan abu ya tabbata har zuwa yanzu da waɗanda suke kan ɗawainiyar muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi waɗanda suke ciyar da dukiyarsu wajen gina masallaci da kula da masallaci da kula da masu tsawainiya da al'amarin masallaci din da sauran abubuwa na addini muna fata Allah ya karfafa musu gwiwa Allah ya karfafe su Allah ya ba su ikon ci gaba Allah madaukakin sarki ya saka su gajiya mu kuma muna addu'a Allah ya ba mu ikon yi da lokacin mu da dukiyar mu da rayuwar mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la